janaza a yau za mu shiga cikin babi wanda ke magana akan zaka babu wujubi zakati haka al-imam al-bukhari yayi unwani yace wa qawli llahi ta'ala wa aqimu as-salata wa atu az-zakata وقال ابن عباس رضي الله عنه حدثني أبو سفيان فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف باب وجوب الزكاة باب وجوب الزكاة wannan babi ne wanda zai bayani akan wajabci na zaka. Menene ake ce wajibi? shine ma talabahu shari'u talaban jaziman ko ma talabahu ma talaba shari'u fi'lahu ala wajhi al-ilzam abinda shari'a ta neme ka kayi shi akan tilas dan ka zo baka yi ba to kai kayi sako shine ake ce ma wajibi shi abin da aka nema ka yi din neman ka yi din ana ce mashi alhujub alhujub ɗaya ne daga cikin al'ahkam at-taklifiyya akwai malaman usulul fiqh sun hidda ahkamu taklifiyya guda biyar wajen jumhur mabiya abu hanifa sun kai su bakwai akwai wajibi akwai mandub shi ne ake ce ma mustahab shi ne ake ce ma nafila shi ne ake ce ma attaqawwa akwai mubah shi ne kai ko kakkai duka ɗaya ne yanzu ka ci abinci yanzu ko kakka ci duka ɗaya ne sannan akwai makruh abinda an kika yi shi in ka yi shi ba ka samun laifi ba haka aka so ba akwai haram shi ne wanda in ka an hana ka yi shi in ka aikata za ka samu laifi to shi wajibi kuma an wajabta maka yin shi in kake aikatawa ka samu laifi wannan shi ne ake cewa al-wujub al-hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma ma hurrima to amma akwai wani bambanci wanda yake daqiq wajen malaman usul fiqh suka ce in kaji an ce al-wajibu wannan muta'alliqul hukmi ne ba shi ne hukuncin ba as-salatu hukmuha al-wujub ita in aka zo ita kanta sai a ce hiya wajibatun ita sallar wajiba ce kenan ɗaiɗaikun ababen da aka wajabta su wannan alhukum ya ta'allaka alim muta'allaq alhukum ake ce masu amma wujubu din shine neman ka da kayi ta dole wa qaulillahi ta'ala wannan wa qaulillahi ai babu qaulillahi ta'ala kenan ma'tufun ne ala wujubi wasu malaman suka ce yana iya samun wata mafita ta irabi wa qaulullahi wannan a ce wa qaulullahi wa qaulullahi ta'ala ai daliluhu wa qaulullahi ta'ala wa aqimu salata wa atu zakata dalilu wujubi zakati idan sai zamo wa qaulu da damma ya zama mubtada ne dalilu wujubiha ya zama khabar ne na mubtada da faɗan Allah maɗaukacin sarki da ya ce, Wa aqimus salata wa atus zakata, ku tsai da sallah kuma ku ba da zaka. Wannan ya maimaito haɗa sallah da zaka a cikin Alƙur'ani cikin wurare masu yawa. Wa qala ibn Abbas, Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace haddathani Abu Sufyan sahabi ne amma an yi abin da da aka yi shi ba a haife shi ba kaman a haifi abdullahi ibn abbas ya ce abu sufyan radiyallahu anhu ya bashi labari fa zakara hadithan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qal ya amuruna bis salati waz zaka akwai lokacin da kafirai na makka suka tura abu sufyan wajen herakl sahabban annabi sun je fakewa a wannan wuri tare da shugabancin Ja'far su Abu Sufyan suka je su maido su daga can sai shi wannan shugaba ya ce wannan su zo nan wannan su zo nan da su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da su gungu na abu su abu sufiyan wanda suke neman maida su can lokacin da Herakl yake tambaya Abu Sufyan menene yake tambaya ku menene yake umarnin ku da shi kai sai ce ya amuruna bis salati waz zakati was sila wal afaf sai ce to ai wannan abin da yake umarnin ku da shi din nan bai bambanta ba da abin da Annabi Isa alaihi salam yake umarni da shi kun ga malaman hadisi suka ce hadisi ana iya ɗaukar shi wanda ya hardato shi yana matsayin kafiri amma in ya tashi ba da wannan hadisin ya bada shi yana musulmi yanzu wannan hadisin lokacin da abu sufyan ya ji shi daga jafar a lokacin bai musulunta ba kafiri ne to amma kaga yazo ya bada shi kuma ha al-imam al-bukhari ga ya kawo shi a cikin sahih nashi wanda ke nuna annabi yana umarni da sallah yana umarni da zakka yana umarni da sada zumunta yana umarni da al'afaf shine kamewa wannan yanzu ya ce babu wujubi zakati babi wanda ke bayanin wajabcin ba da zakka yanzu cikin wa aqimu salata wa atu zakata da magana Abu Sufyan da yace ya amuruna bis salati waz zakati was sila wal afaf ina ne nan aka ce az-zakatu wajiba kun ji an ce az-zakatu wajiba huna to kenan akwai wasu ababe wanda malaman usuli suke kai kula da su wanda in ka gane su su abin yana nuna wajabci ne yanzu a mu ku tsaye da sallah atu zakata ku ba da zaka wannan aqimu da atu ya nuna maka tilas ne saboda ni umarni ne shi umarni in aka yi shi in aka ƙi yin abin da aka yi umarni da shi wannan sabo ake ce mashi don haka a ɗabi'a malamai suka ce da a ce za mutum zai zo ya ce ma bawan shi istinin ma ba ruwa sai bawan nan ya ɗauki ƙafa guda ya aza bisa guda ya shuru a share awa guda ya ji abin da ya ce kuma ya zama da bai je kawo mashi ruwan nan ba wannan ya saba ma mai gidan shi ba wannan kadai ba me yasa lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam lokacin da nace ma mala'iku iblis yana tare da mala'iku lokacin Allah ya ce masu isjudu li adam fasajadu illa iblis dukkan su sai suka yi sujada illa iblis sai dai iblis shi kadai lam yakun min sajidin a wata aya Allah ce ya iblis ma mana'aka an qala ma mana'aka an tasjuda id amartuk qala ma mana'aka menene ya hana ka an tasjuda id amartuk kai sujada lokacin da na umarce ka kaji umarni kenan wannan sai nuna maka umarni yana fa'idantar da wajabci da abin da aka yi umarni da shi to ana son a aikata shi ne in ba a aikata ba to wannan rishin aikatawa ana ci mashi sabo haka kaga tun ba farkon halitta kenan na adam alaihi salam haka musa alaihi salam lokacin da ya ce maharun ukhlif li fi qaumi lokacin da samiri ya batar da waɗannan mutane wanda Allah ya bashi labari kamin ya dawo yace inna qad qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri mun batar da mutananka samiri ya batar da su mun jarabci mutananka samiri ya batar da su lokacin da annabi Musa ya dawo cewa ya ya harunu ma mana'aka iz ra'aytahum al dhallu alla tattabi'ani afa asaita amri wannan dukkan sosi ne wanda ke nuna maka cewa in aka yi umarni umarnin nan yana fa'idantar da wajabci ko dai a ce aikata ko kuma wani lafazi da zai zo ya ce Allahu ya amuru bi kaza nan Abu Sufyan ya ce ya amuru na bis salati yana umarnin mu da sallah kenan abin da aka yi umarni da shi dole ne to wannan ma yufidu wujuba fi maddatihi kenan inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba الإمام البخاري يتحدثنا أبو الع... أبو عاصم الضحاك ابن مخلد عن زكريا ابن إسحاق أن يحيى ابن عبد الله ابن سيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيك معاذ ابن جبل إلى اليمن فقال فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله النبي دي أي كاشي يتي كيراس زوا كلمة شهادة أن لا إله إلا الله سوى با أبن بوتا دا چنچنتا سي الله وأن وأني رسول الله ni kuma ma'aikin Allah ne fa inhum ata'uka lidhalika fa a'limhum anna Allah qad فرض عليهم خمس صلوات in suka yarda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ka sanar da su cewa inna allah qad iftarada alaihim khamsa salawat Allah ya wajabta masu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla kowane yini da kowane dare fa inhum ata'u lidhalik in suka yi ma biyayya akan haka fa alimhum ka sanar da su anna allah iftarada alaihim sadaqatan Allah ya wajabta masu zaka fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu tu'khadhu min aghniyaihim ana karɓar ita wannan zakan daga talakawansu wa turaddu ala fuqara'ihim min aghniyaihim daga ah daga mawadatansu tu'khadhu min aghniyaihim ana karɓar ita zakkan nan daga mawadatansu wa turaddu ila fuqara'ihim a mai da wannan zakar zuwa talakawansu. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن النبي أيك معاذ ابن معاذ إلى اليمن Mu'az mun yi bayani baya akan cewa yana daga cikin khiyarus sahaba wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace a'lamukum bil halali wal harami Mu'az ibn Jabal wannan Mu'az da aka aika su nawa ne aka aika aqsa mafi yawan abinda malamai suka faɗa a ce sun kai su biyar an ce akwai abu musa al'ash'ari tare da shi sannan akwai wasu sahabbai to mutum biyar a ka'ida ta attawafur hadithi wanda ake cewa al-mutawatir shine hadithi ma rawahu adadun ghafirun yastahilu tawatu'uhum ala al-kadhib wanda adadi mai yawa zai rawaito wanda mustahil ne a ce haɗa kai suka yi yastahilu ba zai yiwu ba tawaquhum ya zama da sun haɗa kai alal kadhibi akan su shirya ƙarya duk hadisin da ya zo ta wannan hanya adadi mai yawa ya rawaito su wanda ba zai yiwu a ce haɗa kai suka yi suka yi ƙarya ba adatan ga al'ada ba ga hankali ba hankali yana iya komin yawan mutane ya iya ganin cewa za su iya su haɗa kai su karya amma a al'ada yanzu labari irin na makka da ka ji cewa akwai ta duk duniya inda ka je sai ka ji cikin ƙasar an ce wani ya je makka ya dawo zai yiwu a ce wannan abin ya zama ƙarya zai yiwu to wannan shi da ake cewa at-tawatur dan haka suka ce ba ma ya bukata isnadi wani lokaci cewa akwai amerik yana bukatar yanzu ka ce ƙarya ce in ka ce ƙarya ce sai dai a tuhumi hankalinka kai to irin wannan ake ce ma al-mutawatir to al-ahad kuma wanda bai kai wannan ba wanda ababen da aka gani ana iya samuwar su a haɗa kai a yi ƙarya to mafi yawan abin da malamin suka aik- suka ambata wajen adadin waɗanda ke tare da mu'az su biyar ko kuma mutum biyar bai kai adadin da zai zama mutawatir ba to don haka wannan hadisi shi ke kero shi ne kero sa ƙa'ida ta hadithul ahad da kuke tajin ana fita da hankali a kanta a hadithul ahad ko da mutum biyar ya rawaito hadisan bai kai matsayin mutawatir ba kun dai ji mutawatir kamar yadda ka ji makka kamar yadda ka ji sunan faransa kamar yadda ka ji sunan amerika ga mutum nawa ka ji to wannan shi ne ake ce al-mutawatir na'am amma ko da mutum biyar ne to wannan ahad ake ce mashi to matsaloli da suka taso shine tun baya mu'tazilawa suka ce ba a karban aqida daga hadithul ahad an gane yanzu in aqida ta zo ta hadithi wanda yake na al-ahad sai su ce ba a karɓa aqida ga hadithul ahad mu'tazilawa kenan saboda ni saboda duk ƙarya da suka taso da ita sai hadithul ahad sai zo ya rusa ta yanzu yana daga cikin aqida ta mu'tazilawa cewa ba a ganin Allah a lahira su ba a ganin Allah saboda wai in zaka ga Allah din nan duk abin da zaka gani a jiha yake yanzu nan farin watan nan gaya gabana yake ko ka waiwaya ka gashi damanka ko ka waiwaya ka gashi hagunaka ko ka waiwaya baya ko ka dibi ƙasa ko ka dibi sama to shi kuma sai suka ce Allah bai cikin jiha kenan in za ka gashi kenan dole akwai jihar da za ka gashi ko gabasi ko yamma ko gusum ko arewa ko sama ko ƙasa wannan shine suka ce ma jihatu silki to su a i'tikadin su cewa Allah bai ciki musammin laha shay'an la kal ashiya muna ce ma Allah wani abu amma ba kamar sauran ababe yake ba wai wa zatan an jihati istikhali Allah yana da zati bai ɗayan jihan nan guda shida kawai wai saboda wannan suka ce ba a ganin Allah to yanzu cewa duk abin da za ka gani cikin jiha kake ganin shi cikin ababen da ka gani ne ke nuna maka a cikin jiha za ka gane shi amma abin da baka taba gani ba Allah kenan baka san yanda yake ba bai gaya maka in zai zo yaya zai zo ba yanzu ramadana kaɗai in aka ce ya zo kan ta kaka ya zo kwanaki ne aka ce maka sun zo ka yarda lalle sun zo to amma yaya ya zo da kawahu ya taka ya zo yaushe wannan fa bawan Allah kenan to in Allah ya ce zai yi abu ina ruwanka na ka ce kaka ne za a yi sai suka ce to tun da cikin jiha yake don haka ba a ganin Allah to sai hadisi ya zo masu cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara za ku ga Allah madaukakin sarki kamar yanda kuke ganin farin wata to kaga hadisi ne a cikin sahih muslim wannan hadisi ya nuna za a ga Allah wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira sun yi mai tawili in ka diba kashaf na zamakhshari zaka ga yana ta kewaye kewaye kai ya nuna ana ganin Allah saboda ba mu ta zile ne to kenan hadithul ahad shine ke taka masu firki akan dukkan wani abu da za su zo da shi to sun ce ba a ɗauka aƙida gare shi lokacin da mabiya madhabi na abu hanifa suke da ƙiyasi za su yi ta kawo abubuwa da ra'ayin kansu to so da yawa sai su zo su tarar da ƙiyasin nan da suke yi hadithai sun zo sun rusa wannan ƙiyasin su ma sai suka ce hadithul ahad hadithi na ɗaiɗaikun mutane in ya ci karo da ƙiyasi to sai a watsar da shi إن كتب إعلام الموقعين عن رب العالمين الإمام ابن القيم يا تتلا حديثي وندا أكا واسد دسو سبو دا قياسي حديثي ليزي زو سيسوتي هذا ليس إيه سيسوتي هذا لا يتفق مع القياس كو يا تكلو دا قياسي ya tattara su a cikin ilamul muwaqqi'in dukka yayi ansa ga hadithai wanda aka ce sun ci karo da kiyasi saboda hadithul ahadi ne dan haka ba a aiki da shi to yanzu kaga akwai tasiri na hadithul ahad a cikin aqida akwai tasiri na hadithul ahad a cikin abin da ya shafi hukunce hukunce wajen bangaren kiyasi to yanzu wanda suka ce ba a karba aqida daga hadithul ahad farkon abin da ake fara faɗa in za a fara shiga cikin musulunci menene shi shahadatu Allah ilaha illallah to mu'az da aka aika an aika shi da la ilaha illallah haka haka ne zaka iya kana'antar da ni akan cewa ba a karba aqida daga hadithul ahad wai ko da su biyar ne fa wannan hadithul ahad ne a wajen malaman usulul fiqh ko da su biyar ne to kuma ga an aika shi da la ilaha illallah ta kaka za ka cewa ba a ɗauka aqida daga la ilaha illallah dan haka wannan ba haka yake ba annabi sallallahu alaihi wasallama farkon abin da ya fara umarni da shi cewa shahadatu an la ilaha illallah wannan shine kalimatu tauhid kalimatu ikhlas la ilaha illallah mun yi bayani baya akan cewa akwai dilalatu qira cewa in ka ce la ilaha ba abin bauta illallah sai Allah wannan ya saba ma waƙi ya saba ma waƙi na larabawa in ka ce ba abin bauta babu abin bauta to ina nata da uzza da manata a thalithatul ukhra wadda Allah ya ambata mamu daga dukkan wannan abin bauta ne malamai suka ce dole ka katarta لا إله بحق باب ولا أبو تنتنتا باب أبو بوتا دا تنتنتا سيشي الله دم كينان دا تنتنتا دم لا أم بكا كاوتا با تو أبو بريد مودي دي با إن كتو لا إله با أبو بوتا تو غاسو سنة دا أبو بوتا ما يعبدونه من دون الله ga hassuna yansu akwai to zaka kore cewa babu ba a taɓa yin lata ba ba a taɓa yin uzza ba ba a taɓa yin manata ba ba ka iya kore su sai dai ka kadarta wani abu wanda bayan da za a yi jumla ta zamo daidai sai in ka kadarta wannan abun shine la ilaha bi haqqin ba abin bauta da cancanta kenan sauran ababen da ake bauta mawa ana bauta musu ne ba tare da cancanta ba wannan ke nuna maka usulul fiqh ya shiga komi ya shiga aqida ya shiga fiqh ya shiga mu'amala komi da ka sani fanni ne na tafsiri na nasosi in baka dan koye shi ko kakane ba mutum zai taban kaura wallahi mafiya yawan shirme wanda kuke ji man sha'ana shi mutane ba su karanta usulul fiqh bane yanzu bid'a da ake fita da hankali akan ta wani bangare ke koya ta usulul fiqh ne dan haka kaga babban masanin usulul fiqh al-Imam Shatibi shine yayi kitab nashi wanda ake cewa al-i'tisam bai idasa shi ba ya rasu suka ce da ya idasa wannan littafin da ba wani wanda zai ƙara magana akan bid'a to amma yanzu duk wanda ya ga dama su zo ya faɗi abin da yake so kan bid'a saboda malaman usulul fiqh shine suke kula da abin da annabi ya aikata wanda yake na ibada ne da wanda yake na al'ada ne da wanda za a yi koyi da annabi da shi da wanda ba za a yi koyi da annabi da shi ba akwai abin da suke ce ma at-turuk ababe wanda ake barinsu wanda annabi bai yi ba cikinsu sun kasa su kashi biyu akwai attarkul adami ya zama abun annabi bai ma san da shi ba ba a yi shi zamanin shi ba ko bai zo mashi ma akai ba wannan ba hujja ba ne akwai attark wanda suke ce ma alkaffu wuri ne wanda ya kamata annabi ya yi abu sai ya ƙi shi to wannan alkafu ake ce mashi wannan hujja ne walkafu fi'ilun fi sahihul madhhabi kenan alkafu din nan kamar ka aikata abu ne saboda qur'ani ne ya ambaci abinda aka ki cewa aiki ne Allah madaukakin sarki yace kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu sun kasance ba su hana junansu su yahudiyawa akan aikata mummunan abu ba su hanawa rishin hana abu menene shi a tark barin abu ne sai Allah ya ce labi'sa ma kanu ya'malun abinda suke aikatawa yayi muni menene suka aikata bari to dan haka wal kaffu fi'lun fi sahihil madhhabi barin abu aiki ne lokacin da annabi yake aikin masallaci sahabbai cewa suka yi la'in qa'adna da za mu zo mu miƙe ƙawahu mu yi zanne wannabiyu ya'malu annabi yana aiki fa zaka minna amalun mudallilu fa zaka wai kin yin aikin nan minna daga gare mu amalul mudallilu abu ne wanda yake na batarwa kenan kaga rishin yin aiki an ambace shi aiki idan haka waɗanda suke cewa annabi ya hana shi ne ansa shi ne a bari kenan ba annabi bai yi ba waɗannan suna ruɗa mutane ne ko dai sun sani suna son kan mabiyansu su bar yin wasu abubuwa wanda ba su zo daga annabi ba ko kuma ba su sani ba eh amma yanzu da za a tambayi wannan malamin mutum ya taso daga ruko'i sai ya karanta qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya halitta cikin sallah sai ce a'a to ina ka samo dalilin cewa bai halitta ba cewa da kai saboda annabi bai yi ba to wannan dai shine saboda ni ita shari'a izini ake ma mutum shari'a ba kai abin da kaga dama bane Allah ne yace am lahum shuraka'u ko suna da wasu wanda suke gamawa da Allah wajen bauta wanda shara'u lahum min ad-dini suke shar'anta musu wani abu a cikin addini ma lam ya'zan bihi Allah abinda Allah bai yi izini da shi ba kenan yin abu wani na ibada izini ne daga Allah in baka samo shi ba kakkai sai Allah ya maka izini wannan shine malaman usul suke cewa al-ibada tawqifiyya bari ake hannasi yazo ya umarni da ita sai a yi ba kawai ka yi abin da ka ga dama ba an gane kenan shari'a izini ce to sai wani ya zo ya ce maka ai akwai wani ya zo ya tarda tasowa daga ruku'i ya taso daga ruku'i annabi ya ce sami Allahu liman hamida sai ce rabbana wa lakal hamdu sai ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi sai annabi ya ce ya ga mala'iku suna tsintan wannan kalmar wanda ya faɗa sai suka ce to ai kaga ba annabi ya koya mashi wannan abun ba kaga shi ma wannan akwai rishin sani saboda ɗaya daga cikin ababen da ke zamowa ibada shine annabi ya gani ya kyale annabi ne ya ma ƙara ƙarfafa wannan din inda annabi ya ce a'a to ko da wannan kalmomin ya faɗe su ba za su zamo ibada ba ba za su zamo alkhairi ba ku kalli lokacin da suke cewa assalamu ala Allah kaji magana ce mai daɗi aminci ya tabbata ga Allah amma annabi ya ce la taqulu assalamu ala Allah inna Allah huwa salam kenan Allah shine amincin sai annabi ya hana su faɗan wannan kalma tare da duk mai ji zai ji kalma ce wadda take mai daɗin faɗa to kenan annabi in ya ga abu ya kyale wannan shari'a ce dan haka shari'a ba a ɗaukar ta haka haka kawai in suka kenan wajen la ilaha illallah gaya an aika mu'ada da la ilaha illallah kuma ita ce zirra ita ce farkon abin da mutum zai furta na ta Allah wa anni rasulullah ni kuma ma'aiki ne daga Allah wannan shahadatu Allah ilaha illallah min bayani akan shurutu nata a baya wa anni rasulullah wannan ana itibarin ta kaman abu guda ne shahadatani ne tana da matsayi guda in ka ji an faɗe ta cikin hadithi an tsaya akan shahadatu Allah ilaha illallah to kamar a ce karanta qul huwallahu ahad ne ana nufin kai ta cewa qul huwallahu ahad ko ko haka kai karshen sura kenan wannan kamar adres ne la ilaha illallah adres ne unwani ne kenan har sai ka kai ƙarshen Muhammadu Rasulullah in aka ce ka karanta ƙul huwallahu ba ka cewa qul huwallahu qul huwallahu qul huwallahu qul huwallahu a ana nuna hakka kai ila kufuwan ahad to wannan shine to wasu sai suka shigo ta wannan bangaren kuma sai suka ce da Allah da annabi duka ɗaya ne in ba haka ba kenan ka ce rukunan musulunci guda shidda ne haka wallahi Allah eh wallahi ina mamakin yadda waɗansu mutane suka shigo wanda abin mamaki tasrihat nasu abinda suke furtawa yana nuna ba su yi karatu ba kwarai in yana yiwa suna iya ɗauko kalima su fazarta ta amma dai su dai san ƙa'idodi na ilimi to gaskiya da saura wai shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa sawmi ramadan wa hajjal bait yana arkan khamsa ne ko buniyal islamu ala khamsin yace in kace ka raba Allah da annabi to kenan ka ce rukunai na musulunci guda shida ne saboda ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah waɗannan ai an ɗauke su abu ɗaya ne ce masu ake shahadata ne abu guda ake ɗaukar su me yasa suka zamo abu guda saboda Allah bai karɓar wannan sai da wannan baka cewa ashhadu an la ilaha illallah wa kai shiru akwai waɗanda suka yarda da haka fa suka ce ashhadu an la ilaha illallah mun yarda da ba abun bauta da cancanta sai Allah amma wajen wa anna muhammadar rasulullah annabi ma'aikin Allah ne suka ce a'a shi dai annabi an aiko shi ne ga larabawa kawai wannan wani firka ce daga cikin firak su sun yarda la ilaha illallah amma annabi muhammadu rasulullah suka ce a'a muhammadu rasulul arab ne kenan manzo ne na larabawa to don a nuna maka ba abun da yake guda biyun nan in ba da shi ba ka iya zamowa momini kenan abu guda kama abu guda ne kaga anan za ka iya cewa la ilaha illa muhammad ba ya yiwuwa ka ce haka ba ka cewa kenan ababe ne guda biyu daban-daban sai ka haɗa su sannan su ne za su baka tauhidi la ilaha ba abin bauta da cancanta sai Allah shi kuma annabi Muhammad abin da ake so ka shaida cewa Allah ya aiko shi ba ka ce Allah ne shi ba to abin wasu abin ka gane yanzu in ka fara jin su sai ka ce ba dai a ganin mugun abu ya taso ko sabo ko a raba wani ga Allah abu ga Allah a ce kayi murna amma wasu ababen lokacin da ake ɓoye su yana yiwuwa wasu ababe su shiga lungu ga wasu ɗansu mutane amma yanzu da aka hito ake kawo su a fili sai suka zamo cikin ababen dariya idan yanzu musulmi ala bayyinatin min dinihi ya san me ya kamata ko dai ya bi hanya ta shiriya ko ya bi hanya ta bata wannan shi yaso amma shirwan da ke yaduwa yanzu kai da kanka ka san suwa ne wallahi ba akan gaskiya suke ba فأعلمه أن الله افترض عليهم خمس salawat wannan hadithi cewa Allah ya wajabta masu salloli guda biyar fi kulli yaumin wa laila. Eh, eh, wannan na karanta shi da harko ko? Dawowa ne ne, tsama abin da nake so in yi magana kan shi nake. Kinan in sun in sun yarda da haka nan kinan ka ce masu Allah ya wajabta masu salloli guda biyar. guda biyar sai suka ce wannan hadisi ya nuna kenan alwitru laisa wajiban yin witri ba wajibi ba ne saboda ainan an ce salloli guda biyar dare da rana wannan ɗaya ne daga cikin hadisan da ake hana shar'anta wata sallah wadda ba wadda aka ambata ba wasu malaman suka ce a'a wannan bai nuna haka saboda in an faɗi wannan a wani lokaci bai hana a ƙara wasu ababe wanda suke tilas ne kamar ire-iren salatul idi kamar ire-iren salloli ko na gawa yi ma gawa sallah ba farzu kifayatir bane ai ba ta shigo nan ba ko ko ba dole bane yi ma gawa sallah farzu kifayatin ne ko to kenan ai ba ta shigo nan ne ba kenan akwai wasu ababe wanda an shar'anta su kuma wasu umarni da muka yi magana nan wasu sallolin zaka ji umarni aka yi da su kusuf salatul kusuf annabi cewa aya ce daga cikin ayoyin Allah yake jarabta bayi da ita in kuka ga haka fafzi'u ila salati ku zabura zuwa sallah ku zabura din nan da aqimu dukkan su umarni ne kun ji dai labarin umarni ko me yasa iblis ya hallaka saboda umarni guda ɗaya kurum aka mashi yake yi wajen abu hanifa shi wuturi wajibi ne wasu malaman suka ce a'a hafizan alqur'ani da yake wajibi gare su da annabi ya ce ya ahlal qur'an awtiru kuma hadisi mun ji na baya wanda Allah ya ba qur'ani bai tashi yayi sallah da shi ga abin da zai faru gare shi fa inhum ata'u lidhalik in suka bi ka akan haka fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan wannan shine shahid Allah ya wajabta musu sadaka ita ce ta zaka fi amwalihim a cikin zukatan su ha fi amwalihim ha eh cikin subhanallah cikin cikin dukiyoyin su inna Allah aftarada alaihim fa'alimhum ka sanar da su anna Allah aftarada alaihim Allah ya wajabta masu sadakatan sadaka fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu Allah ya wajabta masu sadaka a cikin dukiyoyinsu ita ce zaka zaka ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci kuma dole ne a bada ta kalima ta ita zaka ɗin kaji ana ce mata sadaka ana ce mata zaka kenan shine babin da ya bude unwani da shi azzakatu asalin shi ko dai minan nomo karuwa abu zaka zar'a zaka zar'u shi eh shi shuka ta karu ta duwa abu saboda wanda yake ɗaukar dukiyar shi ciyar da ita ko ta hanyar zaka ko ta hanyar sadaka wannan dukiya Allah yana sa mata albarka na ta karo kenan zaka ya karu akwai yana da ma'ana ta tsarkake abu kad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake ran shi ya rabauta kenan yana da ma'ana ta karuwa saboda Allah yana ƙara dukiya wadda ake ciyar da ita ko kuma tana da ma'ana ta ta tsarkake dukiyar saboda wannan kuɗi wanda ƙazanta ne da haka ma annabi sallallahu alaihi wa sallama da yan gidan shi ba su cin zaka kaman tauda ce ta mutane ta dukiyar mutane shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a kwaso dauda a yaba mashi ko a yaba ma yan gidan shi don haka ba su cin sadaka su ba su cin sadaka kenan ko ya zamo tsarkake dukiya ce daga wasu ababe wanda za su shigo ta wata rana an sayi kaza an sayi da yayyo ba ta hanya ta shari'a ba wani lokaci wannan abun ya shigo ba san hanyar da ya shigo ba to wannan zaka ita ke tsarkake dukiya da waɗannan ababe wanda za su iya zamowa ba masu kyau bane wanda suka rako cikin wannan dukiya kamar yadda zakatul fitri ababen da za su samu mai azumi wanda yayyu bai yi nufin su ba ko kuma yayyu Allah bai san su wannan zaka din ita ce za ta tsarkake shi haka take tsarkake dukiya kenan Allah ya wajabta zaka ga mutane saboda haka tana tsarkakewa nan gaba za mu je hadisai wanda suke magana akan bala'i wanda zai samu wanda bai fidda zaka kenan zaka tilas ce wajibi ne yanda za ka yi sallah haka za ka yi hidda zaka to kuma in ka rago hakan za ku ji hadisai wanda za su zo da wanda ya ki da zakkan menene sha'anin shi fa'alimhum anna Allah bai ce inna Allah ba saboda me wannan fi mahalli nasbi mafrulin bih anna ba ko da shi bane kaga inna wani wuri kaga anna wani wuri hatta kira'o'i wani lokaci kaga suna sabawa da anna da inna wa anna minnal muslimuna qira'a wa inna minnal muslimuna qira'a ba su zuwa haka ga banza banza kurum suna zuwa ne lokacin da zai zamo fi mahallin nasbi maf'ulun bihi fa'alimhum ka sanar da su menene za a sanar da su annallaha dan haka yazo maftuha wani lokaci kaga an zo da shi fi mahallin jarri ai ka san ba ai harfin jarra ne ko da ka ce bismi ha to alam ya alam bi anna Allah yara kenan baɗin nan da ta shiga kamar ismi ne na bismillah kenan nan fi mahallin jarri akwai wani lokacin da za ka zuwa ka same ta fi mahallin raf'i to in ta zo cikin tsayen waɗannan ne ake yi mata fataha wa hamzu in naftah li saddi masdarin masaddaha wa fi siwa za ka kasiri in ba ta zo wajen raf'a ba ko nasba ko jarra ko wanda ba wannan ba kurum yi mata kasra in ta zo farkon magana yi mata kasra inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula inna allaha saboda farkon magana ne in ka zo wajen qaul qala kaza qila kaza to inna in ta zo wannan wurin shi ma yi mata kasra shi ne ke cewa wa inna ba'da al qawli ikthirin naha bayan qala yaqulu qila to ikfirin naha ya ce mata kasra ka kala innahu ya kulu innaha a suratul bakara akwai kala ai Allah innahu ya kulu innaha bakaratun kaji inna inna saboda kauli ya zo wurin to wannan shine fa'alimu anna Allah aftarada alaihim sadaqatan kinan ka gaya musu Allah ya wazarta musu sadaka fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu تؤخذ من أغنيائهم أنا كرقا دقا مودا تنسو وترد إلى فقرائهم كما أميدا متلكا وانسو كنان من أغنيائهم أغنياء من أغنياء المسلمين وترد إلى فقرائهم فقراء المسلمين أو من أغنيائهم مودا تنقري وترد إلى فقرائهم أتلكا وانقري sai matsala ta zo ta fidda zakka zuwa wani gari wanda suka ce ba a fiddawa a kai wani gari da wannan hadithi suka yi dogaro wai tukhadhu min agniyaihim ay agniya'il balad wa turaddu ila fuqara'ihim da talakawan wannan garin wanda suka ce a'a abinda ake nufi agniya'ihim nan yana daga cikin tasiri na zamiri ba wai hadisi na annabi ba ko tafsiri ka zo za ka ga tasiri na zamiri so da yawa da ya ce him din nan min agniya ihim ana nufin talakawan su su yan garin ko ana nufin talakawan su su musulmi wanda suka ce su na garin da suka ce ba a hidda zakka zuwa wani wuri wanda suka ce a ana nufin agniya ihim fukara ihim talakawa na musulmi kurum akwai garin da in ka da zakkan ma ba ka samu wanda zai karba akwai wurin da za ka samu za ka iya ba wasu anan ka kai ma wasu a can saboda zakka in aka fidda ta ko sadaka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce in ka ba wanda yake dan uwanka ko makusancinka ya fi ka ba wani wanda yake talaka wanda yake wajen yan uwanka da makusantanka annabi ce saboda ba dan uwa kyau zaka sadaka ce da sata zumunta amma ba wani wanda yake ajnabi sadaka ce kuro kenan yanzu kana da yan uwa barkatai a wani wuri kuma ka san cewa suna da talauci wani lokaci ya zamo talaucin ya fi tsanani ma akan garin da kake Shi kenan sai a ce maka min agniya'ihim wa turaddu ila fuqara'ihim ka zo kana fataka da kuɗi a nan niya su kuma ka bar su cikin bala'i wani mantik ne zai iya ce maka haka a'a in ka je ka bada a can garin ku ka ba wasu nan saboda mutane suna ganin ka sun san cewa kana da to ka ba su wanda Allah ya sa ya samu sannan kuma waɗancan yan uwa su ma sai a je a tarda su a ba su ba laifi bane ne wannan hadisi dai kun ji yana ɗauke da hukunce-hukunce da yawa wasu min faɗe su cikin ababen da ake karba daga wannan hadisi shine rikici da ya taso yanzu Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce rufi alqalamu an thalathin an ɗauki alƙalami ga mutane guda uku anis sabiyyi an ɗauki alƙalami da ƙaramin ga ƙaramin yaro hatta yahtalim har sai yaron ya balaga wa anil majnun an ɗauki alƙalami ga mahaukaci hatta yufiq sai ya fita daga cikin haukan shi wa anil na'imi an ɗauki alkalami ga wanda yake mai bacci hatta ya sai kenan yaro ba alkalami a kan shi in aka ce al-mukallaf mine ne sunan shi mukallaf man huwa al-mukallaf sai a ce al-baligh al-aqil wanda yake ya balaga mukallaf muslimi wanda yake balighi aqili musulmi wanda ya balaga wanda ke da hankali to yanzu da muka ambata al'ahkam a taklifiyya sai muka ce guda biyar ne ko wajabci to kuma shi yaro wanda yake karami laita mukallafan an gane to kenan wannan ya nuna maka ba a sa shi ba a hana shi akan tilas saboda taklifi shine yana zamowa ga mutum wanda yake musulmi wanda ya balaga wanda yake da hankali ba mahaukaci ba shi ne ake ce ma al-mukallaf ahkamut taklifiyya wanda al-imam bukhari yace wajabci su kuma kenan sai ga wanda yake mukallaf ne wanda ya balaga yana da hankali kuma musulmi ne to anan sai ya zama da yaro jariri ya gaji kuɗi za a karɓi zaka a cikin kuɗin shi ko ko ba za a karɓa ba akwai hadithi na annabi wanda bai inganta ba cewa ku rinka kasuwanci da dukiya ta maraya don kan zaka ta canye ta da wannan hadisi ya inganta da shi ne hujja wadda take sariha to amma bai inganta ba to don haka malamai jumhur suka ce nan hujja ta jumhur cewa in yaro karami yana da dukiya ana fidda mata zaka shine wannan ko ukhadhu bai ce minal mukallafina ba bai ce minal rijali ba hatta a ce baligai ne bai ce minar kibari ba sai ce min agniya ihim kenan yaro karami wanda ya gaji dukiya na iya zama gani yaro ne dan mai kuɗi yanzu baban shi yana faduwa ya mutu wannan yaron yana daga cikin mawadata to kenan nan kuma zaka ana karɓarta ne min agniyaihim wa hadha alwalad ghaniyun idan tu'khadhu minhu zaka kun gane yanda ake hiddo ko a hankali yanda ake ciro hukunci nan ya ce tu'khadhu min agniyaihim ana karɓarta daga mawadatansu wa hadha tiflu ghaniyun wannan yaro mawadaci ne idan tu'khadhu minhu zaka wannan mukaddima biyu ake ce masu sai su bada natija wannan zaka da na bada ta kuɗi ta ɗaliban ilimi ne kun gane wannan mukaddima ce wa ahmad ɗalibu ilmin ahmad kuma ɗalibi ne na ilimi idan ahmad ya akuzu hadhihi zaka ahmad zai ɗauki wannan zaka an gane shine natija haka wannan az-zakatu tu'khadhu min al-ghani zaka ana karɓar ta daga mawadaci wa hadha tiflu ghaniyun idan tu'khadhu minhu zaka to wannan shine jumhur suke istidlali da shi akan cewa yaro karami ana karɓar zaka daga gare shi bai daga cikin taklifi na wanda bai girma ba ba a cewa an azama yaro wani abu na bauta ma Allah kuma bai girma ba a'a saboda haƙƙi na dukiya ga dukiya ya rataye ba ga yaron ba umarni da aka yi umarni akan dukiya aka yi don haka aka sa agami ya ihe to shi kuma wannan yaro akwai dukiya tare da shi kenan haƙƙi na Allah ga dukiya ya fada ba ga shi yaron ba an gane bambanci ko to wannan dai shi ne jumhur suke akan shi akwai wasu malamai suna ganin la tun da dai ba a ce yayi sallah ba to zakka ma ba za a sa hidda shi ba dan haka in abu yayi karhi irin haka فمن اتقى شبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه وترد إلى فق... وترد على فقرائهم سي ميدا ما su talakawansu muka ce ko in ka ce talakawa na garin kenan ka hana a hidda ta wani wuri in ka ce talakawa na musulmi kenan ana iya maida masu to radda ya ta'adda bi ila ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق سيتي إلى الله أنا كما سيتي وترد على حروف الجر ينوب بعضها عن بعض حرفها نجرة wani lokaci za ka ga wani na maye wurin wani don haka kenan wa turaddu alaihim an gane za ka ce barakallahu fika za ka iya cewa barakallahu alaika barakallahu fi kuma haka annabi ya wasu addu'a wa alaikuma dukkan su harufa ne wanda suke na jarra wani yana tsayawa matsayin wani الإمام البخاري حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عثمان ابن عبد الله ابن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ولمتن يتبع النبي umarni ni da wani abu wanda zai shigar da ni aljanna akhbirni ba ni labari bi amal bi amalin da wani aiki wanda yudkhilu lil janna zai shigar da ni aljanna qala mala mala menene menene same shi وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرب ما له يعني بكاتا wannan wata bukata gare shi arabun mala al'arab shine bukata غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أورات النساء وان باسو دا بكاتا النبي موسى دا يدقى سندشي هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى kenan ma'arab shine bukata akwai arab shine hankali mutum mai hankali al'arib mutum wanda yake mai kaifin hankali shi ma ana ce mashi arib kenan nan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wace bukata ce gare shi arabun mala wace bukata ce gare shi ta'budu Allah ila ta'budu Allah wala tushrik bihi shay wala tushriku bihi shay'a annabi yace ka bauta ma Allah kar ka hada Allah da abun wani da wani a wajen bauta wa tuqimu salata ka tsaya da sallah wa tu'ti zakata ka ba da zakka wa tasilu rahima ka sa da zumunta wa qala bahas daga cikin marwaita hadisi yace haddathana shu'bah قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة سوبينا سنجي موسى بن طلحة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا سنجي ونن حديثي تجمعك صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو عبد الله أخشى أن يكون محمد غير محفوظ إنما هو عمرو محمد وانا وانا أكا أنبتا أتكن وانا حديثا إنا سورا أتي غير محفوظ بقى هردتي شبا وإنما هو عمرو kenan amru ne ba Muhammad ba wannan yana daga cikin naqd wanda al-Imam al-Bukhari yake yi a cikin isnadi wannan daga Abu Ayyub al-Asari qala anna rajulan qala lin-nabi akhbirni bi amalin yudkhiluni al-janna so da yawa sahabbai suke tambaya annabi wani aiki ne wanda zai shigar da su aljanna ya nisantar da su da ga wuta da yawa suna tambaya annabi saboda ba abin da ya dame su kamar lahira din neman suke menene zai shigar da su aljanna sai zama na annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba su ansa daban-daban wani mutumin ya ce mashi la taghdab kake hushi saboda ya ga mutum ne mai dan tashin hankali idan sai ya ce mashi kake hushi wala kal janna to nan kuma ka gani wannan yana ce mashi ta'budullaha wala tushriku bi shay'a annabi in aka sa ce mashi yayi sai ya kalli mutumin menene zai daidai da shi أخبرني بعمل يدخلني الجنة يدخلني الجنة ذي شقبني الجنة قال ما له ما له ce me ke tare da shi aka ce wannan wanda ya faɗi abin ɗaya ne daga cikin mutanen da suke tare da shi wa kala nabi sallallahu alaihi wasallam arifin mala kidan bukata ke gare shi kidan wani ya ce mace me me mene ne mene kake so me kake so me ya dame ka sai annabi ya ce yana da bukata ne kenan kamar wani mutum yake nihin ya tsawatar da shi ya hana shi ya yi abin da yake so annabi bai kange kowa daga gare shi idan annabi ya gaya shi wannan mai cewa me yake so din cewa yana da bukata to sai ya faɗa mashi abin da zai shigar da shi aljanna kuma ya nesantar da shi daga wuta farko ka bauta ma Allah kakka haɗa Allah da wani a wajen bauta shirka mugun abu ce kenan shiga aljanna dai akwai na farko akwai na ƙarshe akwai wanda za su shiga ba tare da sun ɗanɗana azaba ta wuta ba akwai wanda kuma sai an azabtar da su to farkon abin da za ka yi ka tsira wai ka samu ma shiga aljannar gaba ɗaya to shine ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan insha Allahu ko da ka dan shiga an ɗanɗana ma azaba sai ka hito daga ciki amma daga inda baka ce haka ba ka rinka haɗa Allah da wani wajen bauta wannan aljanna ba za ma ka shige ta ba Allah yace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna tabbas duk wanda ya haɗa Allah da wani wajen bauta faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta mashi aljanna wa ma'wahu an-nar makomashi wuta ne وما للظالمين من أنصار sannan ka tsaye da sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa alamu anna khayra amalikum salah ku sani cewa mafificin ayyukan su shine ayyukan ku shine sallah sallah tana da matsayi a wajen Allah ko lahira in aka je cikin farko farkon abin da za a rinka tambayar ka shine sallah in kai najahi ka wuce to za ka samu abin da Allah ke so za ka samu abin da kake so a lahira za ka samu cin nasara in kuma ba ka yi najahi wajen sallah ba to duk wasu ayyuka kuma za ka samu cikas gare su asalin kawwama shai ya miƙar da shi an gane tuqim asalin shi tuqwim ne tuf'il ha saboda qama ya ku kaga mudari'in nan wanda yace ya ku shike nuna maka qama asalin shi qawa ma ala wazni fa'ala dan haka in ka zo kana koyon ilimi na sarf saboda ilimi na sarfu kaman nutqi nutqi ne in nace zaraba sai ka ce ala wazni fa'ala ba ra ba fa'ala to in nace maka qala kana iya cewa ala wazni fa'ala in baka sani ba kenan to wannan kuskure ne saboda baka san abin da ya faru bane in ka san abin da ya faru na qala asalin shi qawala ne ba'a asalin shi ba ya'a ne to da an samu wawu tana da fatha abin da ke kamin ita mutaharrik ne ko ya tana da fatha abin da ke kamin ita mutaharrik ne to wannan wawu din sai a kalbudin da alif don haka kawala ne kaga ina ce kawala zaka ce ala wazni fa'ala ba a ganin komai to amma in baka san abin da ya shige abin ba kana iya cewa ala wazni fa'ala to shi ga kawala ne taharrakat alwawu wa fataha ma qablaha fa qulibat alifan ba'a ya sai da abu asalin shi baya'a ne saboda minal bai'i ne wannan kuma minal qawli akwai wawurin wannan shine ibnu malik yake cewa min wawin aw ya'in bi tahrikin asil alifan abdil ba'da fathin muttasil in waw ko ya ya samu kanshi haka yana da haraka abinda ke kamun shi yana da yana da fataha abinda ke kamun shi yana da haraka kenan ana yin kalbudin waw din nan alif to wannan ana ce mashi ilal bil qalbi canza kalima da a juya wani harafi a maida shi wani harafi to nan wajen tukimo za ka ga abubuwa ne suka shi ta ba ɗaya ba suka shiga ba ɗaya ba asalin shi tukuhimu ne alawar ne tufi'ilu an gane to in suka samu harafi wanda yake wawu ne ko ya yana da haraka su huruful illa ake ce masu bai da irin ƙarfi wanda irin ƙaf take da shi yanzu mun ce toko toko kaji ƙaf yana da sukun wimo toko wimo kaji waw yana da haraka alhali ko tajwidi zaka ga huruful maddi ha kenan sakina ce dama rufil mad wai in ka ce wai akwai waw akwai alif akwai ya to sai ka ba su da ƙarfi to in suka samu kansu suna da haraka harafi wanda ke da ƙarfi kuma shi sukun gare shi to wannan haraka ta sosai a jata a maida ta baya to wimo sai a dauki wannan haraka ta waw wimo sai a maida ga faf sai ya zamo tuqimo to wannan kaga na farko tuk wi mu an mai da wannan haraka ta qaf ga haraka ta waw ga qaf sai ya zamo tu ku tu ku ya za ka kama yi lokaci da shi kenan ga qaf maksura tunda an janye haraka ta waw an mai da mata sai zamo tu tu ku ku kaifa yaya za a kai magana da kasara ta baya sannan kama wawu sukun to kenan wannan wawu ya fi daidai wannan wannan qaf wanda ke da kasara ya fi daidai da ya idan haka sai aka yi kalbudin wannan wawu din ya koma ya dan haka kike ga tuqimu ne asalin tuqimu kenan abu biyu ya shiga na farko akwai al-i'lal bin naqli saboda an ciro haraka ta wawu an maida ta ga qaf akwai al'ilalu bil kalbi saboda waw din nan an yi kalbu din shi an maida shi ya abin da yake nufi miƙar da abu zuwa da shi miƙe ba karkata idan ba ka iya zuwa da sallah miƙe sai in ka yi aiki da faɗan annabi da ya ce sallu kama ra'aitumuni usalli nan ne za ka yin sallah yanda Allah ke so yanda ma'aiki ke so in ba haka ba za ka daɗe kana tafka shirme cikin sallah mun maimaita cewa annabi ya ce akwai mutumin da zai sallah shekara 60 ba za a karbi ko sallah ɗaya daga gare shi ba saboda wata rana zai kyautata sujada bai kyautata ruku'i ba zai kyautata ruku'i bai kyautata sujada ba kenan iqamatu salati daban ne fi'lu salati daban ne mafiya yawan jumhurin mutane yusalluna faqat wala yuqimuna sala kenan suna yin sallah kadai amma tsayi da sallah wannan yana bukatan a karanta salle akwai sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-taslimi ila at-takbiri sallata min at-taslimi min at-takbiri ila at-taslimi wallahi wannan abu ana cewa wai rishin lafiya ke kawo shi sai ka rinka neman kalimar mata zuwa ko kuma ka rinka yin ta galat Allah bai bada lafiya ni ban taɓa aza irin wannan abu zai sa tuntuban halce wannan ashe akwai wasu rishin lafiyoyi na daban wanda ke sa wannan abu ku dai ayi ta mu addu'a Allah ya bada lafiya amin amin wallahi eh min at-takbir menene menene nake min at-takbir ila at-taslim Eh, Nasir Dinu Albani yana da littafi ana ce mashi sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha kamar kana ganin sallah din ta annabi wannan ya kamata littafi ne wanda ya kamata ya zama na kowa ya karanta shi yadda muka yi ta karanta kawaidi din nan wannan littafin ya fi kawaidi ba ba magana ba alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amza min al-asa sheikh muhammad nasiruddin albani magana ma bai mai ba kawai magana annabi ce aure to amma yanzu kawaidi in ka diba karshen shi nan wajen arshada wow. ai an rusa tauhidi sosai ina cewa Allah la fawqun wala tahtun wala yaminun wala shimalun wala kullun wala ba'dun sai ya ce wala kull kun san da wannan ayyukan kalma ko wala kullun wata rana can zamani na ibn taymiya yace waɗannan mutanen aka ce wani wanda yake ba ma arne bane sai Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yace da za a ce sif lana ma'dum sifanta mamu wanda babu shi sai ka ce bai sama bai ƙasa bai gusun bai arewa bai gabas bai yamma bai ko ina Ah, wala kullum yace wala kullum kenan babu Allah kuro suka ce da za ka sifanta mamu abin da babu in ka kawo wannan ka gama sifanta abin da babu zamanin can suka ce ha'ula iya abudu na adaman waɗanda ke irin wannan itikadi wajen tauhidi to suna bauta ma abin da babu shi ne Allah maɗaukakin sarki yana nan hayyun kuma ya ba da labarin cewa yana sama akan al'arshin shi istawa don haka wannan shine itikadin da ya kamata kowane musulmi ya riƙe shi وتؤتي الزكاة كما الزكاة وتصل الرحم ك كسادة زمنتا سادة زمنتا إلى فضلا rishin shi kuma mugun abu ne ga mutum yin fadla nashi duk mutumin da yake sada zumunta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace za a yau yalwata arzikin shi akwai wasu ababe wanda ba wai zuwa za kai kai ta wurdi ba fa aikace ne kuke kuma hanyoyi ne na buɗe arziki i kasuwar ka na'am amma akwai hanyoyi na buɗe arziki suna da yawa na nan annabi yana faɗan su sinatul rahim yana daga ciki sadaka ma ka ɗauka ka yi yana ɗaya daga cikin ababen da ke sa Allah ya linka maka to silatul rahimi annabi cewa yi man sarrahu أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه wanda ke son a jinkirta mashi ajalin shi a yalwata mashi arzikin shi ya sada zumuntar shi kinan shi ma in baka yi dan Allah ba idan ka samu kuɗi idan ka samu arziki sada zumunta kuma ya sha bamban daga wanda za ka sada mazumuntan akwai wanda sai an je an tarda su an gaida su akwai wanda ko vocal yanzu ababe Allah ya kawo sauki kana zanne sai ka sada zumunta kawai kana zannan ka daga waya wani dan uwa ne yana da alaka da babana yana da alaka da wani nawa kai mutumin kirki ne sai ka yi mai vocal wane yaya kwana biyu ana lafiya lafiya haza ya isa ya isa sada zumunta wasu zuwa za a yi a ziyarce su wasu sada zumuntar su zuwa zaka ka taimaka musu saboda yan uwanka ne ba su da kai kuma kana da halin da zaka taimaka musu kenan dukkan waɗannan kowane gwalgwadon yadda ake sada mashi zumunta to in mutum ya yi haka na farko ya karɓa umarni na Allah da ke cewa a sada zumunta yake yaban masu sada zumunta alladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal wanda suke sada abin da Allah ya umarni da sada shi kenan ka karɓa umarnin Allah zaka samu wannan lada kuma arzikinta zai yawaita in kuma ya zama da kaki yin hakan to kinuwa Allah yi Allah cewa ya fahala asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum yana yiwuwa in tawallaitum in kuka juya baya wannan tafsiri ne fahala asaitum yana yiwuwa in tawallaitum in kuka shugabanci mutane dukka shi ma tafsiri ne an tufsidu fil ardi ku yi banna a ban kasa wa tuqatti'u arhamakum ku rinka yanke zumuntarku Allah ya ce masu yin haka masu yanke zumunta da banna a ban kasa ulaika alladhina la'anahumullah waɗannan su ne wanda Allah ya tsine mu albarka fa asammahum Allah ya makantar da su fa asammahum Allah ya kurumtar da su wa a'ma absarahum ya makantar da ganin su kenan rishin sada zumunta ko yanke zumunta abu ne wanda ke jawo la'ana ta Allah madaukakin sarki dan haka ko da wani abu gare ka so da yawa wani lokaci abin da ke kawo yanke zumunta din nan ya zama da mutum ya ga ya wadata ko ya samu wani matsayi ko menene to sai ya zama da ya rinka nisantar mutane don ganin shi cewa in ya kusance su za su nemi wani abu gare shi ko wata ran dole ta sa sai ya ɗauki ya yi wani abu shi kuma ga Allah ya sa yana da rowa in Allah ya mutum yana da rowa ya san ya hidda abin hannun shi wannan taqattara Isa ala nafsihi wa laysa bibaqin wala khalidi walau sha'a yawman litaqtirihi tanaffasa min min kharin wahid wani makaryaci wai da asan wannan yana da jahil yana da albukhala marwata zaka ji mugun labari ita shi wannan wai saboda tsananin ruwa kan shi ma bai kyautata ma kan shi kai lumfashi ka sani in zai lumfashi saboda ruwa sai ya dada ko hanci guda ya yi da hanci guda eh kawai dan bala'i to wani Allah ya mashi ruwa to sai ya zama da yana ganin haka amma dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce innakum lan lan tas'un nasa fi amwalikum biyan da Allah ya ma wadata baka isa ka game mutane da dukiyarka ba ya zama da kowa ka ba ba zai yi ba walakin ya sa'uhun minkum bastul waji mutum ka sakan mu mutane fuska yana isan maka sai ka ji kowa yana cewa kana da kirki ba tare da ka ba kowa komi ba almuhim an daɗe da tsaye da mu anan za mu dakatawa insha Allah sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai ta ma naltaqi nastaudi'u Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير وإياكم